الرحمن محمد ناصر الدين الألباني رحمة الله عليه أجرة من ديك باتا من بياني عندما ليك منا بياني دنقلي لين سجدا أكن قصة دقوم كان تابرما يا هلتا يا إني متين تاشين صلى يدور قوشنسا أكن قصة sannan kuma ya halatta ya ɗaura goshinsa a kan tabarma ko kafet ko dukkanin abin da zai yi ɗaukan wannan ma'anar gashi nan ma sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama sun kasance idan ana cikin tsananin zafi sukan ɗauki gefen tufafinsu ko gefen hannun rigansu su sanya shi a ƙasa su sanya goshinsu akan wannan abu su yi sujada saboda tsananin zafin rana domin a wannan lokaci masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama an rufe shi ne kawai da kaba irin ta dabino gaba ɗaya san masallacin irin waɗannan abubuwan aka sa aka yi layi da su saboda haka idan aka yi ruwa masallacin baya iya ɗauke dukkanin ruwan da ake yi na sama dukkanin ruwan da aka yi yakan zuba ne a masallacin to annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yakan yi sujada akan kasa din ko da an yi ruwa ko da ko ba a yi ruwa ba ina fata an gane sannan mun yi magana dangane da yayin da mutum ya je sujada bayan ya yi sujada yayin da zai tsago daga sujadarsa ana da bukatar ya aiwatar da abubuwa kamar haka na farko yayin da yake tsago goshinsa daga wajen sujada bayan ya gama addu'ansa ko ya gama yin tasbihinsa zai tsago yana cewa Allahu akbar ba sai ka dago bane ka zauna sannan zaka ce Allahu akbar a'a yayin da ka nufaci dagowa daga sujada bayan ka gama yin addu'a sai ka dago kana mai kabbara Allahu akbar kafin ka zauna kabbaran kayan ki ina fata an gadi sannan muka ce kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga hannayensa yayin da ya dago daga me daga wannan ruku'i din ina fata an gadi duk lokacin da ka dago daga ruku'i wai daga sujada yayin da ka dago goshinka sannan kuma sai ka dago kana Allahu akbar kana daga hannayenka imma hannaye su zamto daura da kafadanka imma su zamto daura da kunnuwanka wannan shine abin da muka karanta a wancan sati sannan kuma bayan ka taso zaka shimfida kafarka ta hagu ka zauna akan ta ka zauna akan cinyarka ta hagu din sannan kuma wannan kafar ta dama ita kuma sai ka kafe ta ka kafa ɗan yatsun haka suna kallon gabas ya zanto kirjincin kafanka suna kallon ina suna kallon gabas wanda wannan mun aikata shi mun nuna aikace ne yadda ake kuma wannan ita ce sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kenan kun ga duk irin zaman da ake yi dinnan da zaman harfe wanda mutum ya sanya kafansa ya sanya wannan ya sanya wannan akan wannan ya zauna akai wannan ba shi da asali ina fata an gane da irin zaman da mutum zai zauna ya shimfiɗa wannan ɗayan kuma ya ya shimfiɗa ta a haka a tsaye shi ma ba shi da asali abin da ya fi shi ne mutum ya bi sunar annabi sallallahu alaihi wasallama yadda manzon Allah ne ya kai ma kai haka tun da ya tabbata hadisi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar yadda kuka gani ina yin sallah ai mu rayu tare da manzon Allah ba amma littafai da ababe da aka ruwa da aka ruwaito ta hanyar fuska mai inganci shi za mu yi amfani da shi wajen yin koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wajen ibadun mu gaba daya an gane ko wannan shine abin da muka karanta a wancan sati sannan muka ce bayan mutum ya tsinda kafafunsa haka ana son kafafun nan su kalli gabas ba a son yayin da kafa kafafun kuma su kalli yamma ina nufin su kalli arewa ko su kalli kudu a ana son kafafun su kalli ina su kalli alkibla kuma kamar yadda muka yi bayani yayin da mutum ya sujada hannayenka za ka aje su haka to hatta waɗannan yatsun manyan nan ba a san ka bar su a aya ba a san ka bar su a haka yayin da ka sujjara ka aje hannayenka ana son waɗannan kuma kai musu haka su ma sun kalli ina kenan sun kalli alƙibla domin ana son ka fuskanci Allah gaba ɗaya da dukkanin ayyukanka da kake gabatarwa na ibada yayin da kake gabatar da ibada irin sallah Allah ta'ala ya dace da mu ya mana gamo da katar sannan abu na gaba sai bayan daga hannu akwai dan bayani da ya rage a satin can saboda karancin lokaci mun samu mun karanta ba a lamba ta uku inda yake cewa la yajibu salatu li ahadin minan nas hatta yasjud hatta yaquma inna mafasilahu thumma yaqulu Allahu akbar ويرفع رأسه حتى يستوي قاعدا وكان يرفع يديه مع هذا التكبير يا كتن شي ينا تقع عنا ينسى تارد وانا كبرة دي سيتي أحيانا أما أو نلوكش إذا ما كدوب لما تأكل يا صوتي لما تفتيتي أخرجه أحمد وأبو داود بسند صحيح وبالرفع ها هنا وعند كل تكبيرة قال أحمد ففي البدائع لابن القيم أن قاله ما لنجسي دنقني دولنا وبالرفع ها هنا أنا أولي رواية تازو لقى مني لقى هنائي كنا يدك لوقت إنك يسجلها تفرقو كتقول لك سجلا ذاك تقى هنائينك كان بين كبارة ina fata an gane wa inda kulli takbiratin haka nan dukkanin yin wata takbira zaka yi a cikin sallah duk cewa Allahu akbar zaka daga hannunka a cikin sallah kenan duk dukawa da kai da tagowa da kai a cikin sallah sai kai ne sai ka daga hannayenka haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya karantar da sallah wannan ita ce maganar Imam Ahmad bin Hanbal أما اسم البدائع لتافي ابن القيم الجوزية من سنة بدائع الفوائد اسم وان لتافي مجلد نقول شافنا كمانين تريك سوا ونقل عنه الأثرم الأثرم يا سامو دقا يا سامو دقا وريش ونقل عنه الأثرم أثرم يا سامو دقا وري إمام أحمد يجي الأصل ابن الأثرم يجي أثلي ابن الأثرم an samo daga ibn al-asram wa qad su'ila an raf'il yadayhi an tambaye shi dan gane daga hannaye a cikin sallah fa qala sai yace fi kulli khafdin wa raf'in dukkanin durƙusawa da kai da dukkanin dagowa da kai zaka yi kana mai daga hannayenka qala al-asram asram yace ra'aytu aba abdullah naga aba abdullah shine wani ahmad ibn hanbal يرفع يديه في الصلاة ينا تقى هنا ينسى مدابي أتن صلى في كل خفض ورفع أقونا جرق ساوى دكم قونا تقوى وأن مسألة ببات أبن ديشة مسألة صلى إمام البخاري ده مسلم سنفجر دقى حديث أبي هريرة ألا يتارى مسيح شوى النبي صلى الله عليه وسلم ياي بيان شوى lallai ko ya ga manzon Allah yana yi a dukkanin dukusawa da yayi da dukkanin tsagowa da yayi annabi sallallahu alaihi wasallam yana daga hannayensa ko dai daura da kunnuwansa ko kuma daura da ina da kafadinsa mu ma wannan ita ce sunna a wurin mu jama'a an gane ko wannan ita ce sunna a wurin mu abi hurairah ta shine yake fadin wannan riwayar da ta zo take cewa baya aikata haka a cikin sujada riwaya ce da take tabbata daga Abdullahi dan Umar Allah ya kara mishi yadda a karshe karshen rayuwar Abdullahi dan Umar ya nuna cewa Abdullahi dan Umar ya fita wancan ra'ayin na cewa baya daga hannaye a cikin sujada ya dawo kan fatawar Abi Huraira Abi Huraira yace kowane durƙusawa da kowane dagowa ya kasance yana daga hannayensa an gane ko mala'iku ka zo jin wannan ya nuna maka wajen Muhammad an gane ku wannan ita ce abin da ya fi tabbata gaskiya kenan mafi dacewa da sunna shine duk lokacin da ka dago za ka fara Allahu akbar za ka je rukuni Allahu akbar ka tafi rukuni yayin da ka dago sami Allahu liman hamida kana mai daga hannayenka Allahumma rabbana wa lakal hamd yayin da za ka tafi sujada Allahu akbar ka tafi sujada yayin da goshinka ke kasa za ka dago Allahu akbar sai ka daga hannayenka ko bayan kai kabbara ina fata an gani za ka koma sujada ta biyu nan ma sai ka daga hannayenka Allahu akbar sai ka koma sujada ta biyu akwai wani hadisi ingantacce da aka samu annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa dukkanin daga hannu so ɗaya da kai yayin da zaka kabbaran harma a cikin sallah ana rubuta maka lada goma kenan kaga wanda bai yi ba ba shi da wannan lada shi yasa a hadisan baya da muka karanta annabi sallallahu alaihi wa sallama ya nuna mana cewa ladan mutane dan gayi da sallah ta tafawat yana bambanta wannan ya tsere mu wannan wannan ya tsere wannan za mu iya zuwa mu yi sallah iri daya sallah ya muka yi khalas sallah muka yi amma na fi ka samun lada saboda me dai dukkanin wata wani zance da aka ce manzon Allah yana yi ina yi dukkanin wani aiki da aka ce manzon Allah ya yi manzon Allah ya ce ayi ni ma na yi amma kai da aka zo misali tun da muka zo sallama sai da ce Allahu akbar na daga hannayena sai ka zo ka ce Allahu akbar kai ka bar harma yayi ko baka daga hannayenka ba ina fata an gani ka gani ya sami lada goma kai baka sami lada goma misali yayin da zan dago daga ruku'i ko zan tafi ruku'i sai na daga hannaye sai Allahu akbar sai na tafi ruku'i kai da baka daga ba kaga an na wuce kan lada nawa lada goma babu yadda za a yi sallam ya zamto tana da lada iri ɗaya sai je waje da ba zai yi ba misali da muka je ruku'in muka dago nace sami sai nace sami Allahu liman hamida rabbana wa lakal hamdu hamdan kaseeran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alayhi kama yuhibbu rabbuna wa yarda kai kuma sai baka ce baka yi gum sai ka koma ka tafsira za mu zama daya ni na wannan zikirin kai ko baka yi ba saboda haka ni ina da wata lada goma standby ka kai kuma ka wuce ba tare da kai ba da gwargwadon yanayin yadda ka kai koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da gwargwadon yadda zaka rika jin garfin sallan a tare da kai shi yasa in dai kana yin sallah irin ta annabi babu yadda za a yi yawan yawan tunani ga damu kacin sallah babu dan babu wani wuri zaka kike shi sai wuri daya inda zamu goma karanta anan gaba kada duk wani wuri da ka sani ko kana yin karatu ka zo kana kabbara Allahu akbar me zaka yi du'a al-istiftah subhanak allahumma wa bihamdik wa tabarak ismuk wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghayruk a'udhu billahi minash shaitanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi bismillahir rahmanir rahim sannan ka fara alhamdulillahi rabbil alamin yanzu wanda yayi wadannan du'a al-istiftah yayi ta'wili yayi basmala wanda bai yi bidan Allah yana da wannan dadan da wanda ya nemi tsarin Allah daga sharrin shaitan da wanda bai yi ba suna daya daukar hankali da shaitan zai mutu iri ɗaya ne ko ba iri ɗaya bane ba iri ɗaya bane babu yadda za a yi shaitan ya ci galaba akan wannan irin da wancan ina fata an gani ba zai yiwu ba shi yasa za ku zo mu karanta kaɗan a nan gaba za ku zo ku ji shin a kowace raka ana son ka karanta awili ko ko a'a ka karanta a raka farko ta wadatar insha Allah ta'ala a karatun yau zan zo mu ji wannan wannan shine ragowar karin bayanin abin da ya rage wancan satin saboda kurewar lokaci ba mu yi ba Allah ta'ala ka datar da mu ka sanya wannan aiki muna yi domin neman ya danka ne ba don neman ya san kowa ba Allah kuma ka ci gaba da datar da mu akan bin sunnar annabin ka sallallahu alaihi wasallam malam yace al-iqa'u bayna as-sajdatayn matashiyar zancen mu da yau ko al-iqa'u بين السجلتين زمن درقشي an gane ku zaman durkushe bainas sajidatai ne a tsakanin sujadu guda biyu zaman durkushe shine zaman da zaka yi kafafuwan nan gaba ɗaya za ka kafe su haka ina fata an gane ka zauna akan dunduniyarka shi al-iqa'a din nan guda biyu ne al-iqa'a guda biyu ne akwai wanda muke bayani a kwanakin baya yi wanda muka rawaito a hadisin Abi Hurairah ta Allah ya kara mishi yarda wanda yake cewa nahani khalili an aqa'a fi salati ka iqa'a al-firdi wa an altafita al-jifat al-thalabi wa an anqura nuqrat al-dik ina ganin mun karanta wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama yake ce shi abu hurairah yake cewa annabi sallallahu alaihi wasallama badadina masoyina ya hana ni in rika yin zaman gurfani a cikin sallah irin yadda biri yake wanda mun kwatanta yadda ake wannan zaman a aikace wanda malam sufiyan ne ma ya kwatanta mana yadda ake sannan sai wannan kuma na biyun al-iqa'u shi kuma wannan ya halatta a yi shi a cikin sallah shine wanda nace zaka tankwara waɗannan kafafun naka guda biyu sai ka zauna akan digadiginka guda biyu duwawunka ya zauna akan digadiginka guda biyu an gane ko wannan shine zaman al-iqa'a wanda ya tabbata a sunna wa kana ahyanan yaq'u ya yantasib ala aqibayhi wa sudur qadamayhi annabi sallallahu alaihi wa sallama wani lokaci ya kasance yana yin zaman gurfani yantasibu ala aqibayhi yana kafe waɗannan kafafuwan nashi yana kife waɗannan yana kafe waɗannan digadigan nashi wa suduri qadamaihi da kuma kirjin kafarsa ina fata an gane wannan ne kun ga ya zama sai an gwada a shi kenan saboda mu gwada mu ga yanayin yadda abin yadda karatun yake insha Allah abin da yake nufi shi ce irin wannan zaman da ake yayin da ka dago daga sujada ka dago kana da kabbara Allahu akbar sai ka zauna akan wannan tabakon a haka jama'a an gani ko wannan zaman shi ne kira al-iqa'a amma wancan wanda aka ce manzon Allah ya hana iqa'ul kirki shine muke zo sallah sai ya haka ina fata an gane wannan tayi nan wannan tayi nan irin wannan zaman shi ne wanda manzon Allah ya hana dole iqa'a ne wanda abin rai ne manzon Allah ya hana amma wannan wanda za ka taso ka sanya ƙafafuwanka haka an gane ko ka sanya su haka ka zauna kan waɗannan to wannan ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam dan haka wannan ba ne ba duk da cewa a wannan ita ma ba ta ba amma a yayin da mutum zai zama tafiya akan yi haka wanda za mu zo mu bayani insha Allah an gane ko kenan ya halatta mutum ya wanda duk da cewa wasu malaman a mazhabin malikiya suna ganin cewa ba ba za a yi ina fata an gani amma Allah ya ba su mu ne mun zama yin mamman Allah ina fata an gani saboda haka dukkanin abin da suka yi kokari da kuma zuwa kan wanda ko ya ijtihadi sai ya kuskure yana da lada nawa daya wanda ya yi dace yana da lada nawa Allah ka tabbatar musu wannan lada nawa an gane ko amma dai za mu sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa al'ali wa sallam an gane ko wannan shine abin da ya tabbata a sunna ne insha Allah ta'ala na'am malam sai yace wujubu liqmi'nan bayna sajdatayn wujubu liqmi'nan na'am Oke na ɗayan nan ko? Yawwa, ya ce Muslim وأبو عوانة وأبو الشيء وأبو الشيخ فيما رواه أبو, أبو الزبير عن جابر وأن حديث مسلم مسلم لأبو عوانة تكفت وأن حديثي دي. نعم نعم عن غير جابر نعم وأبو عوانة وأبو الشيخ ده أبو الشيخ فيما رواه أبو الزبير عن جابر كيف يكون كناكم eh na ku bi arhan eh an gane ko cikin abin da aka ruwaito daga Abu Zubair daga Jabir bin Abdullah Allah ya kara masa yadda labban hadisi na 100 na 104 zuwa 106 wal Baihaqi da Imam al-Baihaqi malan sai yace wa qad sahab ibn al-Qayyim rahimahullah ta'ala haqiqa ibn al-Qayyim yayi rafkanwa Allah ya ji kansa فقد قال بعد أن ذكر بعد أن ذكر افتراشه صلى الله عليه وسلم بين السجدتين حقيقة يا أنبتا bayan faɗin iftirash zaman da mukwatanta wanda mutum zai zauna akan kafashi ta hagu ya kafa ta dama shine kira al-iftirash an gane ko to bayan ibn qayyim ya ambaci wannan al-iftirash din baina sajdataini tsakanin sujudun nan guda biyu لم يحفظ عنه صلى الله عليه وسلم في هذا الموضع جلسة غير هذه سيجي شيوا با أتبع كياي وادق النبي صلى الله عليه وسلم با أولنا ورن ونزما با إرن ونزما دبا kina kun ga ibn al-qayyim yana da ra'ayin cewa wannan zaman na al-iqa'a shi ma ba a yi shi tsakanin sujadu guda biyu ina fata an gane amma wannan rafkan waje da kan iya samun kowane ɗaya daga cikin malamai ma abota karantar da ilimi ina fata an gani Allah ta'ala ya ji kansa mala yace qultu shaykh al-albani yace sai nace wa kayfa yasihu hada ta yaya wannan zai inganta wannan magana ta shi zai inganta wa qad jaa al-iqa'u min hadith ibn abbas fi sahih muslim al-hali zaman al-iqa'u nan ya tabbata ya zo a cikin hadisin da aka rawaito daga abdullahi dan abbas fi sahih muslim a cikin littafin sahih muslim وأبي داود ده إمام أبي داود والترمذي ده إمام الترمذي وصحاه كما إنجن تولنا حديثي لن وغير وغيرهم ده ما وصلك التمة لمي انظر الصحيحة ما ليت كتوب لتابنا نفير سلة الأحاديث الصحيحة لبا حديثنا أريئكو ده تمانين ده ومن حديث ابن عمر sannan irin wannan zaman ma ya tabbata hadisin Abdullahi dan Umar bi sanadin hasanin da sanadi wanda yake hasan inda al-Baihaqi a wurin Imam al-Baihaqi wa sahahu kuma ya inganta wannan wa sahahu ibn Hajar ibn Hajar al-Asqalani kuma ya inganta wannan hadisi ne wa rawa Abu Ishaq al-Harbi fi gharib al-hadith sannan Abu Ishaq al-Harbi shi ma ya ruwaito a cikin littafin gharib al-hadith mujalladi na biyar shafi na sha biyu sannan ya ce ƙara sai ya ce ma min na min ahadin illa radda haka dai yawa nam an bawusin ya samu wannan hadisin daga bawus annahu ra'a ibn umara wa ibn abbas yaqiyani cewa lalle shi bawus bawus nan babban tabi'i ne an gani ɗaya daga cikin manya-manyan tabi'ai yana ɗaya daga cikin kibarun tabi'ai manya-manyan tabi'ai waɗanda suke ana karɓar hadisi a wurinsu kuma masani ne don gaya tafsirin alkur'ani mai girma an gane ko mutumin garin khurasan an gane ko bawus al-khurasani ɗaya ne daga cikin ɗaliban abdullahi dan abbas wanda ina tsammanin ko abdullahi dan abbas ko abdullahi dan mas'ud ɗaya daga cikin waɗanda yana cewa ni fa bana ganin bawus a matsayin kowa sai dan aljanna saboda tsabar ibada da kyakkyawan mu'amala irin tashi da nagarta irin tashi an gane ko to shi bawusin nan yace ya ga Abdullahi dan Abbas kun ga malamin shi kenan wa ibn Umar sanan ya ga Abdullahi dan Umar ya qiyani su ma suna yin zaman al-iqa'a wannan zaman na gofali su ma suna yin sa cikin sallah wa sanaduhu sahih kuma isnadin wannan hadisi din ingantacce ne wa rahimallahu al-imam Malik malai ce Allah ya ta kai imam malik haitu qala yadda yake cewa ma minna min ahadin illa radda wa rudda alayhi babu wani ɗaya daga cikin mu face yayi wani raddi shi ma an yi masa raddi illa sahib hadha al-qabr sai ma abocin wannan kabarin wa ashara ila qabrihi sallallahu alaihi wa sallama yayi ishara yayi nuni zuwa ga kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam وقد عمل بهذه السنة جماعة من الصحابة والتابعين حقيقة إرم ونن سنة دي ديوا دكتجين صحابي التابعي سنكتن جسنا أيجي إذا وغيرهم لوسن سماه وقد فصلت القول في ذلك في الأصل كما لليناي بياني بالله بالله أأفل ونن لتابعين إنيت في الأصل أقوي ببن ونن نصفة صلاة النبي مجلد أكلي an gane ko wannan kawai ya dan yi muku muktasar ne wanda zaka dan samu je ka iya sallah kada wani dauka ka kai makura in akwai kuma wani mujallabi uku ina fata an gane idan kun ga ashe akwai bukatuwar a kara karatu da yawa ina fata an gane wannan kuma na malamai ne mu yan tagaji ina zan iya karanta wannan amma dai mun samu sai sai mu gwada karanta kuma su ne ma qultu سينتي نجي محمد ناصر الدين الباني وهذا غير الإقعاء المنهي عنه ونجي وهذا غير الإقعاء المنهي عنه wannan ba fa irin zaman gurfanin da aka hana bane kamar yadda na kusanta mana ko ba irin wancan bane wanda Abi Hurairah ce Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana shi an gane ba gane ba an gane to masha Allah kama sayati fi jilsat tashahhud kamar yadda wannan bayanin zai zo a cikin jilsatul tashahhud zama da ake yi da tahiyya jama'a an gane ko wannan kenan dan gane da wannan matsala da kenan dukkanin wani wanda zai zo ya raddi akan wannan kun ga muna da dalilai muna da hadisai a cikin sunan abi dawud sunan tirmidhi sunan al-baihaqi gharib al-hadith na imam al-harbi da sauran littafai kuma bawus ya ce ya ga Abdullahi dan Umar Abdullahi dan Umar ɗin ko kun sani mutum ne wanda ya kusan a cikin sahabbai yana ɗaya daga cikin waɗanda aka ce sun fi kowa koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam domin shi da ya tafiya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zuwa garin Makka da za a je hajjatul wada to tun daga wannan lokacin har ya mutu duk inda manzon Allah ya zo na ya huta shi ma in yaje wurin sai ya kwanta ya bacci gwargwade da manzon Allah ya bacci sannan sai ya tashi cikin wata tafiya duk inda manzon Allah ko ya da zango shi ma sai ya da zango a wannan wurin saboda sabar bin sunnar manzon Allah Abdullahi dan Umar kenan wata rana ya kawo wani hadisi akan aikin haji aka ce mai ai Umar babanka ya fatawa da kaza yake kai ina faɗa muku manzon Allah kuna ce mu Umar ya ce wane ne kuma Umar manzon Allah ya magana ina ce muku manzon Allah ya ce kuna ce mu Umar ya ce ina fata an gane yayi zafi sosai kware da gaske saboda an ce ai zahu kullu qawlin inda qawli Muhammad ka bar dukkanin wata magana yayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya magana ina fata an gane wa alaikumus salam a'a ba a yi shi a tafiya wannan zaman tsakanin sujadu guda biyu kadai ake wannan zaman ban da tafiya duk wanda kai shi na ya tafiya to wannan kuskure ba yadda manzon Allah ya karanta ba karantarwa manzon Allah bane kaga haka na eh kware da gaske wannan zaman jama'a ba a yi shi a zaman tafiya ko sallah biyar raka'a biyu ko sallah biyar raka'a hudu ba a yin wannan zama a zaman tafiya Allah ya saka da khairi mala yake wujubu litmi'nani bayna sajdatayn wajibtin naquwa tsakanin sujudun nan guda biyu wajibi ne yayin da kake yin sallah bayan kai sujada ta farko sai ka dawo ka zauna to dole sai ka nasu a cikin wannan zaman tukuna kafin kuma ka fara komawa idan kana tasowa ne ka koma sallah ta lalace saboda me ka bar rukuni wajibi ne wanda rukuni daga cikin rukunin sallah sai kai wacce kali da shi kaga sallah ta lalace jama'a an gane kuwa saboda haka irin wannan gaggawa da muke yi gaskiya cikin sallah jama'a kuskure mu daina Allah ta'ala ya gafarta mana abin da muka yi a baya amma daga yanzu dai kam a canza jama'a wallahi sallah daɗi daɗi da ita in ka iya ta daɗi take da shi in ana yi ma baka zuwa sallah ne idan da ka san wasu addu'o'i masu alkhairi albarka waɗanda manzon Allah ya karantar wanda yake idan ka karanta su za a baka kaza da kaza ko za a gafarta maka kaza da kaza wallahi ba za ka so sallah sallah ba idan aka zo ana zaman tahiyya ma zaka ta Allah Allah ina ma liman ya tsawaita zaman tahiyyar shi saboda ka samu ka roki wasu waɗannan abubuwan da ake son a samu ina fata an gane saboda munaja shi kake da Allah shi yasa babu jahili kamar mutumin da zai zo sallah ya bar wayan shi a vibration ko kuma ya bar wayan shi a buɗe ana kiran shi ko ya kifa ce ganin hassanta idan an kira shi saboda wannan kiran kallon kawai da zaka yi tana yake maka ta gana wanda kake tsakanin kai da ubangijinka ne menene kuma waya ka zo kashe ta mana kawai ko ka sa ta a shiru kada ka sa ta a girgidi kada vibration ya shigo ciki ka sa ta a aljihu kawai shikenan kai ta yin sallan kamar tare ita ita dimmi a duniya ka same ta a duniya za ku rabu kuma dama tun baka da ita kila ma sati uku da suka wuce ma baka da ita jama'a an gane ku wa kana sallallahu alaihi wa sallam yatma'innu hatta yarji'a kullu 'azmin ila mawdi'ihi annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana natsuwa tsakanin yadun nan guda biyu har sai kowace tsoka ta koma wurinta ma'ana sai ya zauna kowace koka da kowace gaba ta koma wurin ta mazaunin ta zauna daram an gane ko wa amara bi dhalika al musii'a salatihi annabi sallallahu alaihi wasallam kuma ya umarci wannan maimuna sallarsa wa qala lahu yace da shi la tatimmu salata ahadikum hatta yaf'alu dhalika sallar ɗayan ku ba ta taba cika har sai ya aikata haka wai kun ji manzon Allah ya faɗi sallar ɗayan ku ba ta taɓa cika har sai ya aikata haka wannan hadisi na biyu da na uku duka wani kubiyun imamu abu dawud da imamu bai haɗe suka rawaito da isnadi ingantacce sannan na biyu na uku kuma abu dawud da imamu hakim wa sahahu ya inganta wannan hadisin wa waqaf wa wafaqahu zahabi zahabi ya yayi daidai da shi wajen inganta wannan hadisi din ina fata an gane jama'a to kenan jama'a ya kamata mu kiyaye wannan وكان يطيلها حتى تكون قريبا من سجدته النبي صلى الله عليه وسلم يا كسن شينا صويت ونن زما سكان سجدو قدابي قريبا من سجدته كسا ددتي وندي هي أسين سجدتا كاي وين تو قسيات إني بضاشا نعم ya shi ne khallaki an gane ko domin a darasin da ya gabata mun ta yin bayani don gani da cewa tsaya wanda ake a sujada ana son a daɗe a cikin sujada shi haka ne ko to idan ka taso daga sujada farko ana son zaman da za ka yi tsakanin wannan sujadu guda biyu ya zamto shi ma ya yi tsawo kamar gwargwadon lokacin da za ka ɗauka a cikin sujada kusa kada ya kai daidai waje da kusa da daɗe wanda za ka yi a cikin sujadarka ke na misali inda ka yi minti biyu ne a cikin sujada idan ka ɗago za ka zauna da kusan minti ɗaya da rabi shi ne ƙariba ina fata an gane wancan minti biyu idan ka yi a sujada to tsakanin sujadin nan guda biyu ka zauna gwargwadon minti ɗaya da rabi an gane ko shi ne ƙariban min sujadati wannan hadisin imam bukhari da muslim suka rawaito shi malaka wa ahyanan wani lokaci kuma yamkuku hatta yaqul alqa'id annabi sallallahu alaihi wa sallama yana zama ya dade har sai mai magana ya ce kai qad nafiya kai ya manta ya manta ma cewa sallah yake yi ko ya manta cewa ma tsakanin su da dufa guda biyu yake saboda me saboda tsabar dadewa da yake a cikin wannan zama da yake wannan hadisin akhrajahu al-bukhari wa muslim إمام البخاري لمسلم كفتد وانا حديث قال ابن القيم إمام ابن القيم الجوزية ويعني سننسى وهكذا بني أكون ينسى نعم أبو عبد الله ويعني سنن ابن القيم نعم محمد bin abi bakar ibn qayyim al-jawziyya yana da kyau jama'a mu rika irin waɗannan sunayen kada kawai ana kiran sunan malami kawai da an kira kuma ibn qayyim ibn qayyim dai waye sunan shi ma kana duniya sunna kullun kana magana ibn qayyim a cikin tauhidi da karatuka kuma baka san waye ibn qayyim din ba an gane ko ibn qayyim yace wa hadhihi sunnah تركها الناس من بعد انقراض عصر الصحابه ibn qayyim yace wannan sunnan da kuke gani da yawa daga cikin mutane sun batta bayan karewan zamanin sahabbai tun da sahabbai suka tafi aka samu mutane suna yin watsi da aikata wannan sunna din wa amma min hukmi sunna wa lam man hakama sunna ko ولم يلتفت إلى ما خالفها مالك وأما من حكم السنة amma dukkanin mutumin da ke tabbatar da sunna walam yaltafit ila ma khalafaha to ba zai taba waiwaye ma ya kalli wanda ya saba wannan sunna din ba an gane ko fa innahu la ya'ba'u bima khalafa hadha al-hadi domin mutum ba zai taba damuwa da abin da ya saba wa wannan shari'ar ba kun gane maganar kuwa mutumin da yake tabbatar da sunna a cikin sallar shi to ya ci gaba da yin wannan zama tsakanin ya guda biyu yana sabaitawa amma waɗanda suke yadda wannan sunna din ba sa aikata ta to kada ma rashin aikatawan ya dame ka kai ba ruwanka da su kai dai ka aikata tunda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi abinda ibnu qayyim yake cewa kenan an gane ko wannan shine dangane da lokacin da ake zama tsakanin mene tsakanin sujudu guda biyu da kuma wajibcin natsuwa a cikin su kenan ko nafila kake an tada sallah kada ka ce bari kai sauri kai sallah ko da raka'a ɗaya ko za ta wuce ka ka zo ka fara ka kaba tanafila ka fara yi kai raka'a da sai liman ya zo ka tara sallah to kada ka ce bari in yi gaugawa in gina sallan nan saboda liman kada ya wuce kada raka'a ɗaya ta wuce ni ka gan kaya kuma ka wuce iyaka saboda mene a garin neman kiba sai a nemo rama a madadin ka samu daren sallan kuma zai zama lallan sallan ma ya wuce baka same shi ba ina fata an gane saboda mene wasu rukunan daga cikin rukunan sallah ka yadda su baka aikata ba jama'a an gane ko kenan ko wucin wani irin haji ka samu kanka kai sallaka cikin nutsuwa da kwanciyar hankali abin da ake da bukata kenan Allah ta'ala ka tsare mana imani malaka al-azkaru bayna sajdatayn zikirori da ake tsakanin sujudu guda biyu idan kana yin sallah kawai ba da zarar an dago daga sujada bane kawai an zauna kuma sai kai gum sai an ƙara koma akwai abin da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yake karantawa wa kana sallallahu alaihi wa sallam yaqulu fi hadhihi al-jilsa annabi sallallahu alaihi wa sallama ya kasance yana faɗi a cikin wannan zama awwalan na farko yana cewa Allahumma wa fi lafzin rabbi annabi sallallahu alaihi wasallam ya cewa Allahumma ya Allah a wani lafazin kuma rabbi ya ubangiji na kenan ko Allahumma ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni an gane ku haka mutum zai faɗi tsakanin sujudun nan guda biyu kenan ba shiru ake yi ba an gane ku ko kuma ka ce rabbi ighfirli warhamni wajburni warfa'ni wahdini wa'afini warzuqni wannan shine abin da ake son mutum ya karanta an gane ku yanzu zan karanta sai mu karanta Allahumma ighfirli warhamni واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارفعني واهدني وعافني وارزقني kowanne ka faɗi daga cikin guda biyun nan duka sun tabbata daga bakin manzon Allah an gane ko abinda kake cewa rabbi fil ya ubangiji ya Allah ka gafarta min warhamni ka ji kaina wajburni ka daura karayata da na samu an gane ko karaya da ka samu na arziki ne karaya da ka samu na jikinka ne kana roƙon Allah ta'ala ya daura ka ya daura wannan karaya da ka samu a jikinka shine wajburni warfa'ni Allah ka dauka darajata واهدني ألا كشير يدني وعادني ألا كباني لا بيا الجنا وارزقني ألا كأذرتني كذا أرمن الخير مجي وأثار الشباب an gane ko wannan shine abin da annabi sallallahu alaihi wa sallam ke karantawa a cikin wannan zama wannan hadisi imam abi dawud da imam tirmidhi da ibn majah da al-hakim suka ruwaito wannan hadisin suka inganta shi wa wafaqahu zahabi zahabi ma ya daidai da shi imamul hakim a wani inganta wannan hadisi ne hai mu ne zakirin gaskiya duk wani wanda zaka ji an ce mai ya ce zikirin Allah sai ya haukace wannan kuma mahaukacin ne amma Allah mu ya faɗa mana allazina amanu wa taquma innu qulubuhum bi dhikrillah wadanda suka yi imani zukatan su na natsuwa da ambaton Allah Allah ce ala ku saurara bi dhikrillah taquma innul qulub da ambaton Allah ne zukata suke samun natsuwa ba a ce da ambaton Allah zukata ke samun hauka ba ila wani jahili ya kafa maka hujja wa izi wa menene me a ƙarshen suratu suratul qalam wa in yakadu alladhina kafaru la yuzliqunaka bi absarihim lamma sami'u dhikra wa yaquluna innahu la majnun zai ce maka wai hujjan wancan hadisin ku ta ambaton Allah sai ce da kuma hukata ai ga shi ma qur'ani an ce wa in yakadu alladhina kafaru wadanda suka kafirce sun kusa la yuzliqunaka bi absarihim su kayar da kai da gani nan su ma'ana su cutar da kai da kan baka ko wani abu makamancin haka lamma sami'u dhikra yayin da suka ji zikiri to saboda kai jahili ne Allah na tuba ka taba ganin mutumin da ke fassara qur'ani da zuciyar shi in aka ci haka ne sai mu ce to me turjimanin qur'ani ne mai abdullahi dan abbas yace haka ne mai abdullahi dan mas'ud yace idan ma shi uban gayyen gaba da ya fasara miki ne shi manzon Allah amma ina ganin ai yana daga cikin sunan alqur'ani zikir ko Allah ta'ala ya ce wa innahu la zikrun laka wa liqaumika shi alqur'anin nan zikiri ne gare ka kai wa'azi ne gare ka kai da mutanenka Allah kuma ya ce inna nahnu nazzalna dhikra wa inna lahu lahafizun lalle mu muka saukar da wannan zikirin wannan ambatan da wa'azin mu muka saukar da shi wa inna lahu lahafizun kuma lalle mu masu kiyaye shi ne to ashe kenan da nan aka ce lamma sami'u dhikra kenan yayin da suka ji ana karanta alqur'ani wa yaquluna innahu la majnun sai suke cewa shi ma hukaci ne a'a to mahaukaci akwai annabin da ba a ce masa mahaukaci ba akwai kowane annabi daga cikin annabawa idan yazo yana ce mutane shi ubudullaha ma lakum min ilahin ghayru ku bauta wa Allah ba ku da abin bauta bisa cancanta sai shi sai su ce mahaukaci ne haka mutanen annabi nu suka ce in huwa illa rajulun bihi jinnatun fatarabbasu bihi hatta hin ina fata an gane wasu ce in huwa illa rajulun iftara ala Allah kadhiba وما نحن له بمؤمنين فكيتا شيخ الله كذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا من قبلك من رسول إلا قالوا ساحر أو مجنون كما رأكني من ذني بستقضوا وأن سكر بارين كبا فاتيت سنشي لشي مطافي وما هو كشي kaga ai wannan ai common ne an sawa faɗi dama kafiran maka aka suke sun saba faɗin wannan maganar saboda haka wannan ba za a dauke shi a matsayin a matsayin abin nan ba indai an sami jahilai a ya tabbatar da su amma mu dai Allah ya gane da mu Allah ka kara mana ilimi mai amfani malai ya cigaba da cewa wa taratan yaqulu wani lokaci kuma yana cewa faniyan na biyu kenan ko rabbi ighfirli rabbi ighfirli ighfirli rabbi ighfirli ighfirli an gane ku Allah ka gafarta min Allah ka gafarta mu ko ya ubangiji ka gafarta mu ka gafarta mu wannan shine abin da zaka faɗa a wata riwaya ta bukhari rabbi ighfirli rabbi ighfirli ya ubangiji ka gafarta mu ya ubangiji na ka gafarta mu kenan ko karanta wancan Allahumma ighfirli warhamni warzuqni wazkurni wahdini wa'afini warzuqni da sauransu ko ka karanta wannan ka ce rabbi ighfirli rabbi ighfirli rabbi ighfirli ina fata an gane ka maimaita kaman sau uku ko sau hudu ko wani abu makamancin haka ko sau biyu duk wani karanta dai yayi amma kada ya zamto dai ka zauna baka ce komai ba an gane ko wa kana yaquluhuma fi salati al-layl annabi sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana karanta su kuma a sallar dare kenan dukkanin sallolin sai yana karantawa sallolin farilla da na mene da na fila mala fi lamba ta hudu anan kasa ko na'am lamba ta uku anan wuri ke cewa ابن ماجه بسند صحيح ابن ماجه رويت وانا حديث ان سندي وانا انجلتشي وقد اختار الدعاء بهذا الامام بهذا الامام احمد امام احمد يا زابي متي يركي الدعاء لإرم وانا هذا كان يدوق الابيو وقال اسحاق بن راوية اسحاق بن راوية يجي ان شاء قال ذلك ثلاثا اذا متي ياسو يا يا فتن وانا سوء رب اغفر لي اغفر لي رب اغفر لي اغفر لي rabbi ighfirli ighfirli ai ina ga wannan din magana dan karanta ku saboda kila kada bakin ya zamto kuma ya sami matsala an gane ku rabbi ighfirli ighfirli yawa rabbi ighfirli ighfirli wannan shine abin da ake karantawa saboda ka kai ka zo kana duniyar sunna kuma aji kana cewa astaghfirullah kana cewa astaghfirullah kaga kuma wannan sai a ce ka zama jahili kenan da yawa jahilcin ya bayyana da yawa ko ba haka bane jama'a addini sai da karatu na tsakanin sujjara guda biyu wannan zaman da ake kafin a koma sujjara ta biyu an gane ko na babu babu ƙari abinda manzon Allah ya ce ka yi kawai ka yi ka zauna lafiya in ka ƙara sai a ce ka yi bida wa ya sa ka tasbihi in aka ce fa wani ya ƙara in aka zo ana yin talatin da uku shi sai ya ɗari ya yi subhanallah in sai ya ɗari walhamdulillah ya ɗari wallahu akbar in ma ya ɗari sai wata rana yana bacci sai ya mafarki ga shirar tashi alƙiyama an zo ana raba takardun ayyuka kowa ya dan tasbihin da ya da kabiri tahmidi kowa ana bashi shi sai ya tsaya irin a zuwa shi ogani ya gani shi ba kula shi ba sai ga gabar ban gaba ɗaya ba shi koyi ce saboda me haka ya kai ɗari ɗari kake yi manzo Allah kuma yake 33 zaku Usman dan Fodi ya kawo wannan a cikin Ihya Usman Ikhmadul Bid'ah wannan yace to kaga wannan yana nuna maka cewa al-aslu fil ibada at-tawaqquf asali a cikin ibada shine tsayawa inda aka umarce ka ina fata an gani shi yasa manzo Allah yace da'uni ma taraktukum fa inna ma ahlaka man kana qablakum كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم فإذا أمرتكم بشيء آه فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه وإذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم شكينا كوي ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه أنقانيكم tunda bai tabbata ta fuskar riwaya ba bai tabbata ta fuskar inganci daga manzon Allah ba saboda haka wannan dai ba za a yi ba insha Allah abinda za a yi shine abinda muka karanta kwaya biyun nan ban kuma san wani abu sama da haka ba duk littafin hadisi yawancin kanshi a sunan na abi dawud tirmidhi ibn maja bai haƙi za ka duk irin waɗannan da suke kawowa ba ka kawo wani abu sabanin wannan ina fata an gane in ma dai akwai za ka wa'ifi wani kuma sai ce hadisi ma da ifin ai ya fi uban ka ji kuma barna a cikin addini to gaskiya ne ai ba a san makamin aiki ba kenan in ka ji ana irin wannan ba fahimci addini ba Allah ka tsare mana imanin malam ya ci gaba da cewa wa in sha'a qala idan mutum kuma ya zo ya iya cewa Allahumma ighfirli ya Allah ka gafarta min kenan a madadin rabbi zaka iya cewa Allahumma ighfirli ka gane ku saboda zaka samu a wata riwaya ya zo da wannan Allahumma ighfirli لأن كلاهما يذكران عن النبي صلى الله عليه وسلم بين السجدتين كاجي سبوجا دكان ولن غدابين an samo sun tabbata fuskar riwaya daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a tsakanin sujudun nan guda biyu kaza fi masail imam ahmad haka nan yazo a cikin wani littafi mai suna masail imam ahmad an gane wa ishaq bin rawiya da ishaq bin rawiya sai mal yace riwayat ishaq sai ce riwayat ishaq al-mirwazi riwayat ta ishaq al-mirwazi an sai imam mirwazi ko eh almirwazi an san shi kuwa wai lallai a ji a nemo imam mirwazin nan sai daga cikin manya-manyan malaman hadisi na zamaninsa kusan zamanin iya suka yi da su imam ahmad bin hanbal imam almirwazi ina fatan gane sai a ji a duba tarihinsa ko kuma ina tsammanin ko kuma zamanin iya suka yi da su ibn taimiyya ina tsammanin haka domin shi shi ne wanda ya aurarwa da imam ibn kathir yasa ibn kathir mai tafsiri ba imam al-mirwazi shi ya auren masa da yasa an gane ko wai sunan ibn kathir ne na asali wai sunan shi isma'il ibn umar al-qurashi ad-dimashqi ana masa alkunya da abul fida abul fida isma'il bin umar al-qurashi ad-dimashqi wannan shine sunan ibn kathir dole jama'a mu dan rika fadin wannan ko saboda mu rika dan dubawa saboda ya kamata kowane malami ka san sunan shi inda kana da alaka da ilimi saboda wata ran za a iya zuwa fatar da kai ko wani mayari na ma wayo kawai saboda sanin sunan malami za ka yi samun wani saboda wani ɗan abu ya haɗa ku sai ka to ake ashe kai ma jahili ne malamin na kama baka san shi ba kaga kuma ka ja kanka an gane ko malam sai ce thumma kana yukabbiru wa yasjudu as-sajdata thaniya sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana yin kabbara yana yin sujada sujada ta biyu an gane ko wa amara bi dhalika al-musi'a salati النبي صلى الله عليه وسلم يا أمر شوانا وان يجيمون نسلسا فقال له بعد أن أمره برقم إنار بعد السجرتين سيتي دشي باين يا أمر جيشي أذا كان سجرن مدابي كما سبق كما يدي قباتا ثم تقول الله أكبر سنن كتي الله أكبر ثم تسجد حتى تطمئن مفاصلك سنن سيك نقو حتى قوة قباتا طمئن بك ثم فعل ذلك في صلاتك كلها sannan ka aikata haka a cikin sallarka gaba ɗayanta wannan hadisi imam abi dawud da al-hakim wa sahahu wa wasahu zahabi wa ziyarat al-bukhari wa muslim karin da aka yi anan riwaya ta bukhari da muslim na cewa thumma fa'al dhalika fi salatika kulliha wa kana sallallahu alayhi wa sallam yarfa'u yadayhi fi ma'a hadha at-takbir ahyana wani lokaci annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance yana daga hannayensa yayin da zai wani kab wannan kabbaran a wani lokaci wa kana yasna'u fi hadhihi as-sajda mithlu ma sana'a fil ula wani lokaci ya kasance yana aikatawa a cikin wannan sujjada tashi kwatan kwacin abin da yake aikatawa a sujjada ta nawa ta farko ثم يرفع رأسه مكبرا sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dago kansa yana mai yin kabbara wa amara bi zalika almusi'a salatihi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci wannan maimuna sallarsa fa qala lahu sai yace da shi ba'da an amarahu bis sajdati thaniya bayan ya umarce shi da yin sujada ta biyu kama marra kamar yadda ya gabata thumma yarfa'u ra'sahu mutakabbir fayukabbir sannan ya dago kansa yana mai yin kabbara وقال له كما ياتي دشي ثم اصنع ذلك في كل ركعة وسجدة sannan ka aikata wannan abin da nake maka a cikin kowane ruku'i da kowane irin sujada ina fata an gane wannan koyarwar abin da muka karanta a can baya haka ake son ka yi sallaka gaba ɗaya tun daga farkon ta har ƙarshen ta ashe idan aka ga sallaka tana yin gaugawa to kun ga akwai alamar tambaya fa idza fa'alta zalika idan ka aikata haka فقد تمت صلاتك حقيقة صلك تاشك وإن أنقصت منه شيئا أنكو كتوي وانا أبدك تكن ولن أبابا دمك أنبدا أنقصت من صلاتك تفقى لك صلنك كاري وصلك أيوة لادا وكان يرفع يديه أحيانا ونلوك تياكة شيئا تقهنا ينسى إذن يتاسو دقا سجرة تبيو جماعة أنقايدكو wannan shine abin da ya tabbata a wannan rukuni na sallah ne sati ne zuwa insha Allah ta'ala sai mu tashi a jilsatul istiraha an gane ku za mu zo mu ji ingancin ta da yanayin yadda ya kamata mu rika yin ta in akwai gyara nan ma za mu gyara da mu da liman da mamun duka ga liman nan dama kullum yana nan Allah ya ce mace kun in za a gyara sai a fara kan liman koko mu ma ma mu ga mu nan eh mu ma sai mu dauki yara insha Allah ta'ala da fatan Allah ta'ala ya tsare mana imanin mu Allah ta'ala muna roƙonka ka taimaki sunan annabinka sannan Allah muna roƙonka ka sunya mu daga cikin bayanka na gari to eh na iji amma kuma in ya wuce gaba ai shine ma kuma سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله